ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بأرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nawa ne kwanan wata yau na'am ban ji ba sha hudu ko sha uku sha hudu ko sha hudu ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da shida ko bakwai shida ga watan tara shekara ta 2025 meladiya za mu ɗora kan karatunmu da muka saba gabatarwa na wata-wata a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa na tudun maliki a cikin birnin kano najeriya idan za ku itinawa muna cikin wato kabira ce ma'ana babban zunubi na arba'in da bakwai ne ko da takwas arba'in da tarawa arba'in da tara a yau karatun da za mu yi gaba ɗaya za mu kawo maganganu ne na magabata na kwarai akan falalar yin haƙuri a kan jarrabawa da masifa falalar da muhimmancin yin haƙuri a kan jarrabawa da kuma yin haƙuri a kan masifa da za ta iya samun mutum za a kawo tarihin magabata da kuma irin yadda suke iya karɓan jarrabawa idan ta zo musu sai mu gwada mu gani ma ma za mu iya bugawa ko ba za mu iya ba a can ƙarshe bayan mun yi magana akan ta'aziyya ko in kun gangara can ciki ya ce wa ƙala musa bin mahdi li ibrahim bin salamata wa azahu bibnihi asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun وأحزنك وهو صلاة ورحمة وأذى رجل رجلا فقال إن من كان لك في الآخرة أجرا خير ممن كان لك في الدنيا سرورا وفرحا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه دفن ابنا له ثم ضحك عند القبر فقيل له أتضحك عند القبر فقال أردت أن أرغم الشيطان موسى ابن المهدي يا جيا وإبراهيم ابن سلمة da ɗansa ya rasu kaga mutuwar ɗa jarrabawa ne masifa ne ya masa taziya a cikin abin da ya gaya mai a taziyar sai ya ce da shi yanzu kana jin daɗi zai faranta maka a ce yaron nan ya zama bala'i da fitina a gare ka za ka ji daɗi kuma za ka yi farin ciki wannan ɗa ya zama bala'i da fitina a gare ka sai ya sake ce da shi to kuma za ka yi baƙin ciki ɗan nan ya zama to rahama da jin ƙai a gare ka akwai wani damuwa abin da yake nufi shi ne duk lokacin da ɗanka yake raye bai mutu ba bala'i ne da fitina kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari innama amwalukum wa auladukum fitna a wata ari Allah ya ce da matanku da ‘ya'yanku a duwan lakun fahdaruhu makiya ne gare ku ku ne sun ce su ku guje su ku guji fitinar ɗa ku guji fitinar ainihin wato mata to a nan dabara ya mai magabata na kwarai yanzu kai don Allah ya sa ɗanka ya mutu to ai ba wani abu bane nan nan fa dama Allah ya ce in yana raye da kai ma wala'i ne da fitina to me abun bakin ciki shari'a ta gaya mana idan ɗanka ya yi gaba zai zama rahama da jin kai da tausayi a gare ka a ciki wanne fi maka da ya zauna ya zama bala'i da fitina gare ka da kuma Allah ya ɗauke shi ya zama magabaci gare ka kuma rahama da jin ƙai gare ka wata mai ceto wanne fi maka ya ce na biyu ya ce to duk mumini idan aka yi masa mutuwa ko ɗa ko ɗiya suka mutu abin da yake tunawa kenan cewa lallai yana son ɗansa amma ai kuma shari'a ta gaya masa lokacin da ɗanka ya mutu ya yi gaba in dai an samu tarbiyya to ɗan nan rahama ne da jin ƙai ne gare ka yanzu ko idan kana raye da shi ya ƙulla maka baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa ya sa maka hawan jini ya tada maka hankali da haka babu wata damuwa kai haƙuri ɗan nan ya zamanto alheri da rahama da jin ƙai gare ka kun ji wannan to haka suke wa magabatansu ta'aziyya amma saboda suna da karatu sun je makaranta sun yi ilimi suna gane abin da ake faɗa amma mu yanzu ka zo wa mutum ta'aziyya ka gaya masa wannan sai ga kai ya ma za a gaya masa wannan magana amma kuma haka yake a rubuce manta muke na biyu wani mutum ya zo yin wani ta'aziyya yace da shi man kana laka fil akhirati ajran yanzu wanda ya zamanto a lahira lada ne gare ka shi yafi alkhairi man kana laka fid dunya sururan wa farahan wanda da wanda zai kasance a duniya kawai abun farin ciki da ka yi da shi ko kuma abun alfahari nan kuma yana kwatanta masa makomar lahira da kuma duniya a duniya watakila abin wanda bai mutum ba watakila ya ma farin ciki da jin daɗi amma kuma idan ya mutu to in aka maka mutuwa kana da lada lada kake samu idan aka yi maka mutuwa saboda dole ka ji wani zafi kayi wani haƙuri duka wannan masu imani ana faɗakar da su su kula da wannan abdullahi dan umar annahu dufina ibnan lahu summa dhahika inda alqabri an binne ɗansa da ya mutu abdullahi dan umar kawai an zo gindin kabari sai kama dariya wa ibnu umar aka ce ka a tadhaku inda alqabri ibn umar yanzu za ka zo kana dariya a gindin kabari ɗanka ya mutu abdullahi ɗan umar sai ce arattu an urzima shaitan na yi haka ne wannan dariyar ba dariya ne ta jin daɗi ba dariya ne don in tursa su hancin shaitan kar ma ya zo mini ya samu wata damuwa a raina ko ya sa na fushi da Allah don ya ɗauke min ɗana har yanzu za ka ga akwai mutanen da an yi musu mutuwa kai ka zo kake musu ta'aziyya amma wallahi kana musu ta'aziyya suna murmushi a na basha Allah na gode wallahi Allah ya muku albarka to Allah ji na gode Allah ya albarka mutuwa aka masa amma za ku rabu da shi yana ma dariya ka san yaushe zai kukan sai ya shiga daki da daddare zai sha kuka ya more amma yanzu me yayi baya so ya ganka da fuska ta bakin ciki irin abubuwan da mutane suke na ife-ife da koke-koke idan an yi musu mutuwa wannan ya saba shari'a ko shi kansa wanda ya zo maka taziya kana ta turbina fuska a gabansa kana nuna fushi Allah za ka yi fushi wani bawan Allah matarsa ta mutu aka zo ana ta bashi haƙuri ƙato da shi ba yana ta kuka kowa kamar yadda yaro yake kuka haka yake ta kwalla ihu a ƙofar gida wai madam ta mutu kuka kuka kuka to ashe wata matar ce ta mutu a da ya aure ta biyu ita ma kuma Allah ijarrabe shi ta tafi to shi ne fa duk wanda zai ba shi haƙuri ya ƙi haƙura ya na zo na same shi na cewa da kai haƙuri mana ce fa ba wala abdallah fa ba wala abdallah na ce a to wanda fa kai zagi Allah na ce kai ba za ka yi haƙuri ba yana mu haba haba ya ce duka duka shekarar wancan fa kaza ta mutu na zo na ƙara aure ita ma yanzu wani ta sake mutuwa na ce to in kai ne Allah ya ga dama ya ɗauke muka kai kabari yanzu ya za ka yi Allah ba a masa haka ba nasa bane bawan ba nasa bane halittarsa ce ya baka ya ɗauke na ce wallahi ka rufe bakinka kada Allah ya jarabe ka kai ma a kai ka makabarta rashin ilimi rashin sauraron malamai yana yi wa mutane illa yayin da musiba ta same su ba sa komawa ga Allah kuna tare da ni wani bin juraid radiyallahu anhu rahimahullah qal man lam yata'ar man lam yata'awwad musibatahu bil ajri wal ihtisabi sala kama tasul bahai duk wanda Allah ya jarabe shi da masifa bai tunkari masifarsa da tunanin Allah zai ba shi lada ba abin da ake so a nuna ma idan masifa ta same ka to ka sani akwai lada duk lokacin da abin bacin rai ya same ka to ka kwantar da hankalinka akwai falada iya bacin ran nan iya bakin cikin nan to kuma lada ake ta tura ba in ba haka ba sai an binne ka kamar yadda ake binne dabba turbude ka bakin ciki ya kashe ka kaga dabba in ta mutu wani gurin ne ma ake mutunta ta a tona rami abin da ta ba za a yi maka wani abu ba وعن حميد الأعرج قال رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في ابنه ونظر إليه إني أعلم خير خلة فيك قبل وما هي قال بموت فأح فأحتسبه yace ya ga Sa'id bin Jubair inji Humayd al-A'raj ya ga Sa'id bin Jubair yana faɗa dangane da ɗansa da ya mutu ɗan Sa'id bin Jubair da ya mutu ya kalle shi yace lalle ina kallon akwai kyakkyawan abokantaka a tattare da kai insha Allah khair khulla yace me wannan ya ce dangane da mutuwa in ta samu mutum kuma ya nemi Allah ba shi lada al'ihtisam shi ne in Allah ya jarabe ka da wani abu ka nemi Allah ya baka lada a kai mahaifiya ta mutu ka ce ya Allah kamar lada a kai baba ya mutu ka ce Allah ya bani lada a kai wani hassan al-basri an na rajulun hajjina ala waladin lahu wa shaka zalika ilaihi faƙalar hassanu كان ابنك يغيب عنك قال نعم كان غيبته أكثر من هدوره قال فاتركه غائبا فإنه لم يغب عنك غيبة إلا لك فيها أجر أعظم من هذه فقال يا أبا سعيد هونت علي وجهي على ابني ودخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجهه فقال يا بني كيف تجدك قال أجدني في الحق قال يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك قال يا أبتي لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب توقع wani karatun alhassan albasari kun san shi babban mutum ne cikin tabi'ai wata rana wani mutum ya shiga ɓacin rai da baƙin ciki dangane da ɗansa anna rajulan hazina ala waladin lahu wa shaka zalika ilai ya kawo kuka zuwa wajen hassan albasari wallahi tallahi an yi masa rashi kuma yana cikin baƙin ciki da damuwa akan wannan rashi kula idan kuka bari damuwar ta yawa baƙin cikin yayi yawa to shedan fa zai iya zuwa ya sa muku ku fara tuhuman Allah kuma ko mutum ya kokari ya faɗi wata magana kamar wani dattijo ne da ɗansa ya rasu ɗan yana tashi a tajiri ne mai kuɗi mai hali shi yake aure da 'ya'yan gida in za a aurar da su shi yake ɗaukan cefanen gida shi yake rike da kasuwar gaba ɗaya kwatsam wata rana an yi tafiya ko ɗaurin aure ko wani abu mota ta je ta kashe bawan Allah shi kuma dattijon ya yi shekaru yana kwance a gado ana jiran ya mutu ya ƙi mutuwa da aka zo aka kawo masa gawan ɗan nan ka san me ya ce ya ji ɓacin rai ya ji damuwa ban sani ba dai ko ya yi ƙafa ko bai yi ba ban sani ba ya ce da Allah yana shawara da ni da Allah ya nemi shawara ta kafin ya ɗauki yaron nan da ni zan ce a ɗauki raina wa zai ɗauki nauyin gidan nan yau wa zai biya wa yara kuɗin makaranta idan su wance sun zo za su yi aure wa zai musu kayan ɗaki wa zai yi ta lissafo abubuwan alheri da yaro yake da cijo bawan Allah ya manta akwai Allah ya ta faɗin maganganunsa cewa dai shi dai da an nemi shawara ta da ba wancan ne mutu ba yace yanzu mutuwa haka zaki mun tonan asiri ki zo ki ɗauke mini wani ai da ni kika ɗauka wataƙila mutuwar wannan mutumin a wannan lokacin shine alheri gare shi shi mamacin akan jinkirin da Ubangiji zai masa. Allah baya shawara da kowa, Allah ya fi mu sanin komai, wataƙila shi kansa dattijan mutuwar wannan yaron ɗan nasa a wannan lokaci shi ne fi masa alheri sama da rayuwarsa. Amma, walakin da aksarar nasi la ya alamu, da yawa daga cikin mutane wace da haka mutumi an yi masa mutuwa ya zo gurin hassan albasari yana ta kuka sai alhassan ya ce da shi shi wannan yaro yakan yi tafiya ya barka kun ji wata magana magana ta ilimi wannan wannan wannan yaron da ya mutu yakan tafi ya barka sai uban ya ce tab yo ai rashin kasancewarsa tare da ni ma ya fi kasancewarsa tare da ni ai yawanci ma ba ni ba tare da shi nake ba ai baya ba yace to Hassan Basri yace to shikenan fatruku ghaiban ka gaya wa ranka kamar wannan tafiya da yake ya barka din yanzu ma hakan ne gaya wa zuciyarka cewa in ka ji cewa ya mutunci ka ce a baya nan ne zai dawo eh zai dawo za ku haɗu shi a kiyama ya fi ya ce fa innahu lam ya zib an ka gaibatan illa laka fiha ajrun azam min hadi ya ce ai matukar ɗanka ya rabu da kai ya mutu ya zama ga'ib to ladan da za ka samu idan ɗanka ya mutu ya fi ladan da za ka samu yayin da yana raye ya tafi ya watsar da kai watakila ce can ma ba wani wani lada don ɗanka ya tafi ya barka amma yanzu da baya nan fa tun da ya mutu sunna ce idan aka maka mutuwa za a baka lada haka Hassan Basri ya gaya masa yace ta shiga malamai kenan sai ce ya Aba Sa'id hawanta alayya wajdi alabni yace wallahi ka sauƙaƙa mini fushi na fushi kaji wajdi fushin da nayi akan mutuwar ɗana ashe wai da ɗin da ɗan nasa ya mutu wai fushi yake to da wa yake fushin ne ni mu gaya wa kanmu gaskiya fa da Allah da yawa wallahi malam akan zo a yi mana mutuwa wataƙila mamacin ya fi ka samun sauƙi a wajen Allah kai kuma ya zama mutuwan bala'i ne gare shi sa manzon Allah cikin addu'ar da ya koya mana mu yi wa mamaci Allahumma la taftinna ba'dahu wa la tahrimna ajrahu Allah kada ka fitine mu bayan shi Allah kada ka haramta mana lada wannan ba yanzu idan ɗanka ya mutu ko matarka ta mutu ko babanka ya mutu ko wani ɗan uwanka ko abokinka ko amininka ya mutu sai mutuwar ta zama ta taɓa alaƙarka da Allah ka munana wa Allah da to wannan mutuwar ba ta zama fitina gare ka ba mutuwar ta jawo Allah ya yi fushi da kai yanzu wannan bai zama bala'i gare ka ba to shi sa kullum idan an yi mana mutuwa to mu rinka taka tsantsan mu rinka kai zuciyarmu nesa kuna tare da ni mu kai zuciyarmu nesa mu yi haƙuri shi yasa duk lokacin da aka zo ta ajiya sai a ce ya haƙuri saboda ana jaddada maka fa dole sai kai haƙuri kun san me haƙuri as-sabr as-sabr a larabci an ciro shi ne daga as-sabira as-sabir lan tablugha al-majda hatta tal'aka sabira me as-sabira shine abin da yafi komai daci a duniya wani abu ne mai bala'in daci shine sabira sabir wai ba za ka taba kaiwa matsayi na nagarta ba sai ka sai ka dandani wato as-sabir to sai larabawa sai suka aro sunan haƙuri da ɗaci in kaga dama za ka iya cewa ma'anar haƙuri ɗaci ka yi haƙuri jarabawa kala-kala ce akwai ta mutuwar ɗa mutuwar ɗani mutuwar yaya mutuwar uba mutuwar mata akwai ta asarar dukiya asara wata asarar za ka buga ma ita in ba kayi da gaske ba za ka ce ka ai wannan dama wani yaron aka ɗauke maka a gidanka Allah ka kare mu asara da fadawa cikin fitina da bala'i Allah izo ijarrabe ka kana rayuwa da mutane baka iya bacci sun sa ka a gaba jama'a ko kun san akwai wanda saboda fitinar rayuwar nan baccin kirki baya iya yi kada Allah ya jarrabe ka da rayuwar da ba za ka yi bacci ba wani ya ɗauki kuɗi ana mu'amalar kuɗi ya tura wa wasu mutane kuɗi kuɗin na mutane ne miliyoyin kuɗi an yadda da shi shi ma ya yadda da wancan ya ɗauki kuɗi ya tura za a kawo kaya wancan ya riƙe kuɗi ya kashe waya an neme shi an rasa sauran mutane kuma sun zo sun ce ba su san zance ba wannan mutumin zai iya wani shan koko da kosai a gidansa kullum ana masa barazanan za a kai shi gaban kuliya ina zai iya bacci shi wallahi tun lokacin da aka yi wannan bala'in bana iya bacci jarrabawa Allah ya zo ya jarrabe ka ɗanka bai mutu ba amma ya bata ya bata irin wannan batan gwanda a baka labarin ya mutu ka gan shi ka masa wanka ka binne shi a kabari ba wani wanda ɗansa zai ɓata wai ya kwanta ya bacci ya shari ba shi ballanta na uwa kam kuma ko da yana da yaya arba'in shi haka da yake guda ɗayan nan sai ya zama maka matsala ina ga wanda ake ɗauke musu 'ya'yansu suna jin muryarsu ana dukansu za a harbe su alhaji ka kawo kuɗi ko gobe lahadi da karfe sha biyar rana za mu yanka shi alhaji ya buga ba gidan sayarwa ba motar sayarwa ba yan uwa masu wadata da za su taimaka masa bai da masallacin da za a taimake shi bai da inda zai babu su kuma sun ce in ba a ba su kuɗi ba ba ma harbe shi za su yi ba yankan rago za su mata yanzu wannan zai iya bacci to na gaya maka ka ta roƙon Allah kada Allah ya jarrabe ka da abin da ba za ka iya bacci ba ka kula fa rayuwar nan tana cike da fitina tana cike da bala'i ko a je a kullo maka sharri haka kwal wani yana zaune kawai fa a cikin yan uwansa a majalisa kawai sai ga wata mata an zo da ita da jami'an tsaro ko sai ta nuna shi ta shiga can da kayan ciki a gabanta ya ce kamar ya suka fara mamake shi aka tafi da shi me ya faru ka duba sharri irin na ƙasar nan sai ta zo ta ce wannan cikin na wannan ne shi ya mata ciki ice ni ta ce kai ne wallahi yaushe ta ce lokaci kaza lokaci kaza bai taɓa ganin ta ba a duniya me ya faru sakin ne shiryawa aka yi kawai don a ci mutuncinta a ƙasar nan malam idan ana so a ci kuɗinka sai a je a haɗa baki da jami'an tsaro marasa tsoron Allah sai a je a shiryo wani abu a zo a ritsa ka maimakon kai kilemin damages da haƙoƙinka da aka ci na mutuncinka za ka waye gari yanzu sai ka ba su kuɗi kuma ka zo ka ba da haƙuri wataƙila ma abi ka da bashi wani abu sai najeriya wai kuna ganewa kuwa za ka dage da addu'a allah raba ka da sharri mai sharri mutane da kake ganin su ba su da kirki yanzu wani zai kulla maka bala'i kai ta zurubtu malam wani tashi maka sharri ka san ina zai kai ka kara enugu sai dai kaga san maci da gani wallahi ko jiya wani lauya ya gaya mini yace yanzu rashin mutuncin da ake malam yace wallahi sai kaga san macin kotu ko neman yan sanda a Lagos wai suna neman ka dan sanda fa daga Lagos wata police station a Ikorodu ko a Akija ko a ina ne ko a Alabarago ko a ina ne ko a ina ne wai ana neman ka saboda tsabar rashin bin doka wanda a ka'ida kai da kake zaune a nan unguwar to in ana so a kama ka a hukunta ka jami'an tsaron wannan unguwar na local government ɗin nan ko na wannan shiyar su ne suke da hakkin su kama ka amma ba wani wanda yake wata waje ja ba to amma ba abin doka a ƙasar yanzu ma aka zo aka jarabce ka aka ce ana neman ka a wani police station a wata unguwa a Lagos don Allah ba ta ka ba ka tafi ka je a ce da kai bayan kwana hudu ka dawo baka da gidan kwana baka da kudin hotel ko an kai ka a nan bara kotu a can za a yi shari'a duk lokacin da za a yi shari'a sai ka buga mota ka tafi can kuma akan abin da baka san hawa baka san sauka ba in nayi ta irga maka masifa da jarrabawa ta rayuwa da dan adam ka iya fadawa suna da yawa amma me maganin wannan addu'a addu'a da haka in wani abin ya same ka ka ce alhamdulillah wallahi tallahi yanzu ba kana jin baka da kudin kashewa ba ka gode wa Allah za a iya baka kudin kashewa a hana ka bacci Allah mun gode ma duk inda ka ajiye mu Allah mun gode maka yace wallahi ka faranta mini rai ka sauƙaƙa mini hawanta alayya wajadi alabni yace Umar ibn Abdulaziz wata rana ya shiga wajen ɗansa bai da lafiya. Wannan kuma yana nuna ashe uba yakan je ya gaida ɗansa idan yana ciwo ba wai ɗa ne kullum zai ta gaida baba ba a'a a tarbiyya ta shari'a in ɗanka bai da lafiya je ka gaishe shi ba laifi matarka ba lafiya kai ne a gaba da ita amma gaishe ta annabi yana bi ɗaki ɗaki yana gaida matansa ka gani babu mai daraja irinsa to me yasa ba za ka yi koyi da shi ba ce kai ta girman kai kai ta faɗin rai kamar gyambo kullum faɗi kake ƙarawa kai koyi da annabi ka huta to bari ku ji abin da ya faru ya ce ya kai ɗana kaifa ta ji duka yaya jikin naka shine kaifa ta ji duka ya ce alhamdulillah ina ji na ina cikin gaskiya kuma ina kan daidai in ji ɗan ya samu tarbiyya sai uban ya ce da shi ya kai ɗan ɗana ka zamanto kana cikin mizani na ka zama kana mizani na kamar a ce Allah ya sa masa wani a cikin mizaninka ladan ahabbu ilayya min an akuna fi mizanika ka fara tafiya Allah ya bani ladan ku ji maganar Umar ibn Abdul Aziz ka fara yin gaba Allah ya rubuta min ladan ciwon da na ji na rasa ka kaga na samu ƙarin lada ni ba shi na fito akan ni in fara mutuwa alaba shi asa ne a cikin mizaninka kaga da cijo mai wayo da dabara tun da ai ɗansa ne sai ya ce ya babana ya ce li an ya kuna ma tuhibbu ahabbu ilayya wallahi ni kuma abin da ka fi so wallahi shi na fi so sama da ni abin da nake so in wannan ka zaɓa shi kake so wallahi na fi wannan na zaɓi wannan kamar yadda annabi ibrahim ya ce wa ɗansa zai yanka shi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين كصابرين yace ya kai ɗana na yi mafarki zan yanka ka kuma su mafarkin annabawa gaskiya ne ya zo free falo ya gaya wa an fa nuna mun za ka sha wuka a hannuna ya ce baba ba komai if alma to umar ka je ka aikata abin da aka umarce ka Allah ne ya ce ka yi yanka ne kawai if alma to umar ka yanke ne malam ka ji mai biyayya ka ji mai ladabi ya ce wa babansa ya yanka shi tunda Allah ne ya ce a yanka shi ya yadda uban a haka ɗin tunda Allah ne ya ce ba faso yake ba shi ma ɗan a hakan ba fa so yake ba tunda Allah ne ya ce amma ya zai yi falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya yayin da suka miƙa wuya gaba ɗaya ya mangari goshinsa ya kwantar da shi ya ɗora ƙafa zai yanka shi da ya yadda uba zai yanka shi uba ma ya yadda zai danna wuka wa ɗansa wana dainahu an ya ibrahim Allah ya ce sai muka kira shi ya ibrahim kan saddaqta ru'ya ka gaskata mafarki kam kamar haka ne muke sa kai ga masu kyautatawa Allah ya ce wa dainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi wannan yaro wannan ɗa wasu ce Ismail wasu ce Ishaq muka fanshe shi da wani abun yanka mai girma daga gidan aljanna ragon gidan aljanna maimakon ya yanka ɗan tun da duk sun miƙa wuya kun yarda shikenan sai ga rago aka ce a yanka rago a matsayin wa a matsayin wannan ɗan sallamawa miƙa wuya ga abin da Allah ya ɗora maka na jarrabawa yakan baka nasara ka samu dacewa wata rana wani ɗana imamu shafi'i ya rasu ku ji ga abin da ya faɗa wa mata ibn imamu shafi'i fa anshada yaqulu wa ma ad-daru illa hakaza fasbir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi dan shafi'i ne rasu rahimahullah yace yau da mun zamani ba wani abu bane haka yake zamani ma'ana rayuwa haka take wa man daru illa hakaza fastabir lahu ya shafi ka yi hakuri da jujjuyawan yau da gobe yau da dadi gobe ba dadi da ina da kudi aljihuna a cike ina ta abin da na ga dama yau kuma na waye gari ina neman na cin yalon bello ma babu وما الدار إلا هكذا فاصطبر له da na da lafiya in ci abin da na ga dama in sha abin da na ga dama da amma yanzu ba zan iya cin me na ga dama ba ba zan iya shan me na ga dama ba haka zamani yake umar daru illa hakaza fastabir lahu zamani haka yake yana canjawa kai abin da ka ga dama da saboda yarinta yanzu ko baka isa ba yanzu da wataƙila kana yaro sai ka zagi makocin sai ce ya rabar shi yaro ne yaranta ne yaro yanzu kuwa in ka buɗe baki ka zagi wancan makocin sai ka kwana bayan kanta zamani ya canja saboda ai ka girma umar daru illa kaza fastabir lahu shafi'i ne dan sayar sai yake gaya masa wannan zamani haka yake yace riziyatu malin aw firaqu habibi ko dai bala'i ya fadi akan dukiyarka ko kuma ka rabu da masoyi wama daharu illa hakaza fastabir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi ko masifa ko bala'i ya fada fa akan dukiyarka hadari ko rabuwa da dan uwa wani kuma biyun ma Allah yake haɗa mai a rasa dukiyar a rasa ɗan uwa ka shirya ko dai Allah ya jarabe ka da asarar dukiya dukiyar nan wataƙila motarka ko babur ɗinka ko gonarka ya Allah ka mana abin da za mu iya ko shagonka ko kekenka ko ko ko naka raziyatu malin ko kudinka na banki wani ya zo kawai ya yashe kudin kai ta jin alat birin kana wayo ya dauki miliyan daya birin kuma karfe ukun dare ya za ka iya kiran manajan bankinka raziyatu malin ya aka yi atm ɗinka suka sace ya aka yi wayar ka aka ɗauke sai dai ka ji ala birnin bir wani wallahi ya ce da daddare ta ihu shi gadai ya ce suna ni ba fa shi gadai ba ɗaki ya yi wala wato ala yanka tsiya a ƙasar nan malam malam ba kaɗan ba ana tsiya a ƙasar nan bai daina jin ɓururin ɓururin nan ba sai da kuɗin nan ya ƙare ga kaf ya zama zero yanzu wannan ya fita asuba ka je kai masa wasa ai sai zai dura maka shi ko ka zo kana masa wani wargi shi ya sa malam in ka ga mutum yana cikin fushi da ɓacin rai canja hanya wallahi baka san me ya same shi ba baka san me aka yi mai a gida ba kai wane yau na gama a city yake ba barin ba shi wuri ka canja wuri ka dan dade ba ku haɗu ba wataƙila ce wani ranar na ga ka wuce hanya ba wace a ba komai wallahi ka san rayuwa dan uzuri ne ya kama ni saboda wallahi wallahi in ba ka ci sa'a ba zai huce a kanka au firaku habibi ko rabuwa da masoyi wani naka ya mutu ka san waye wannan shafi'i ne fa ɗansa ne fa ya mutu yake faɗa haka wa maddaru illa hakaza fasabir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi da ya ji bacin rai sai ce wa maddaru illa hakaza fasabir lahu raziyatu malin aw firaqu habibi yayi ta ba wa kansa hakuri mana duniya ce rayuwa ce ni Allah ma ya bani ya dauke akwai dan uwana ma da ko dan ma bai samu ba ko bari ma ta zuba ta yi ba ga sallar kiyamul laili ko ba magana azumin nafila baya wuce shi to kai ganda kai an baka ma da yawa an dauke maka kuna tare da ni yace wa waqa'at fi rijli urwatu al-akilatu fa qata'aha min as-saqi wa lam yamsikhu ahadun وهو شيخ كبير ولم يدع ورده تلك الليلة إلا أنه قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أروى أنسى أروى بن الزبير كو طيب wani ciwo mai suna akila akila cuta ce da take kama gaba in ta kama gabar ka sai ta cinye gaban nan gabaki daya ba ta kama wannan yatsa ba to ka jira ta ka zo wani lokaci ka nemi hannun ma gaba ɗaya ka rasa shine ciwon akila akila in ta samu mutum wata lokacin sai dai ka ji gabar ta gutsire gaba daya yanzu in akila ta kama nan to kawai ka nemi nan za ka rasa to shi kafarsa ta kama shi urwa ya ce da na bari ta zo ta cinye min kafata gaba daya sai ya je ya samu ƙwaurinsa nan asak nan ya ce asari a gutsire ta kama kafar nan ya gutsire nan gudu ba wanda ya rike shi wai yana ihu wayo wayo wayo ba wanda ya rike shi haka ya rike kansa aka cire kafar nan kuma abin da zai baka mamaki aka ce wa huwa shaykhun kabir a lokacin yana tsoho yayi shekaru urwa ibn zubair bin al-awwam ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina as-sab'a akwai manya-manyan malamai masana fiƙihu kin tabi'ai urwa ibn zubair zubair bin al'awwam ciwo ya same shi sai da jarrabawa sai aka zo ana yana tafiya da kafa biyu aka gan shi kawai ya zama kafa ɗaya me ya faru wallahi akila ce ta same shi mu ko yanzu in dai ba allura aka maka anal siziya aka maka ba to duk Kano ba wanda ya isa ya rike ka a tsare kafarka wallahi ba ta tsaruwa tabbi to likitocin sun san maganin mutane sai ka zo ana rarrashin ka za su maka illa amma ba ka sani ba wani aikin wallahi sai an sa inji da zartu za a yanke kashinka sai su ɗirka maka allura su barka kai ba ka sama kai ba ka ƙasa kai ba a duniya ba kai ba a lahira ba ka tafi kana kwance kana ta bacci su sa guduma ne su duk abin da za sa su gudure kafa sai dai ka tashi kurin ka ganka da dungulmi to ai wannan ma ita allura ai alheri ne gare mu a wannan zamani yaya idan za a yi wa mutum aiki babu abin da za a kashe mai radadi kuma dole sai an yi aikin nan malam ko haƙori wata nan aka je za a cire ma Allah ya kada ya jarrabe ka da cire haƙori in ba a kashe gurin ba wallahi ji za ka yi kai mutuwa ma ta kai wannan abin ciwo wani su ma yake in aka fusgi wannan haƙorin wajen cire shi sai dai ga ya tsoma gawai fitina amma abin da zai ba ku mamaki urwa ibnu zubair a ranar da aka cire wannan kafar fa walam ya da'awir da hotil kallaila wuridin da ya saba yana yi da daddare a karatun qur'ani a sallar dare a wani zikiri adadi kaza wallahi a wannan daren wallahi bai bari ba sai da yi shi kawai ji akai yana cewa laqad laqina min safarina hadha nasaba wannan tafiya ta mu mun gamu da gajiya a cikin ta ƙwarai kuwa ma'ana mun samu gajiya amma dai ba za mu ƙi bautawa Allah ba ni ko ni da kai yanzu in aka samu mutum sallah ma daina aiki ya ce a alaji an masa aiki baya sallah sai ya farka alaji ma ya farka sai ce ba zai iya ba bari a tara masa a ringa rubuta mai kuskure ne wallahi duk yadda kake kana kwance akan gadon rashin lafiya wallahi kai sallah ka sani ko daga nan naka tilla ka wuce jab damun kun yi alkawari ne da mala'ikan ba zai ɗauke ka ba in lokacin ka yi hadda za ka ce a bari sai ka tashi asibiti za ka rama ai in ka ga baka yi sallah ba to baka cin hayyacinka marar lafiyan da aka ce kada ya sallah ba sai yayi ba to baya cin hayyacinsa amma duk da ciwo in dai kana iya gane wa ya zo wa ya tafi ko ba ka tafiya ka je ban ɗaki a maka alwala a maka taimama ko ba ka iya zama ka ɗaga kai ka yi ima'i kana mai nuni in ta kama da hannunka ma za ka yi kai wallahi sai ka yi sallah wai kuna tare da ni kuwa sai kama wata waka yana tamasuli da ita wata masala bi hadil abiyat la amri ma ahwait ma ahwa ma ahwaitu kaffi li ribatin ولا نقلتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي أروى bayan an cire wannan kafa ya sha wahalarsa shi kadai sai yake faɗa yake cewa ina rantsewa tun da nake wallahi tafin hannuna bai taɓa kaiwa zuwa ga wani abu na sabon Allah ba ya ce na rantse da Allah na rantse da Allah wannan hannunawa in ji urwa ban taɓa amfani da wannan hannunawa aikata wani abu na laifi riba ba abu na biyu ya ce wala nakaladni nahwa fahishatin rijini ya ce wannan kafattawa alhamdulillah ba ta taɓa ɗauka na ta kai ni wurin albasha ba tun da nake malam Allah ya taimake ka ka iya faɗin wannan magana ka ce alhamdulillah kana yi wa Allah godiya tun da kake ba ka taɓa kaza ba wani matarsa tana tuhumarsa tana cewa kaza ya ce ina son shaida miki wallahi tallahi wallahi ina yi wa Allah godiya ya ce tun da yake bai taba alfasha ba bai taba zina ba ya ce ƙaryarki ba kishi ba ko hauka kike ce ban taba yi ba ko ba zan yi ba har mutu mutum yadda kike zai ce wallahi wannan bakin na bai taba shan giya ba wallahi wannan harshe nawa bai taba ɗanɗanan wiwi ba to abin da yake faɗa kenan hannuna ban taɓa amfani da shi in je samu Allah ba kafata ko bata taɓa ɗauka na ta kai ni gurin alfasha ba wala naqalatni nahwa fahishatin rijli kamar yadda Usman bin Affan ne wata rana yace kamar yadda Imam Zahabi ya kawo cikin sai alamin dubala yace wallahi Usman bin Affan yace wallahi ban taɓa ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ballantana lokacin musulunci malaka ji zancen nan usman bin affan ya ce ko lokacin da musulunci bai zo wallahi ban taba ƙarya ba ballantana yanzu ana cin musulunci ne ƙarya akan me ya ce ba za a yi ba ya rantse in ji imamu zahabi wala kada ne sam'i wala basari laha ya ce kunne na bai taba jana zuwa saban Allah ba ba idona bai taba ja na ya kai ni in je in saba ubangiji ba wallahi bai taba in ji wa urwa ibn Zubair bin al-Awwam kaji maza kaji waliyan Allah wala dallani ra'ayi alaiha wala aqli yace ra'ayina bai taba dora ni wai in je in yi wa Allah barna sabo ba yace ballantana hankali na bai taba dora ni in je ne wannan aikin ba yace wa alamu anni lam tusibni tusibni musibatun kuma ni na sani babu wata masifa da Allah zai dora mini min ad-dari al-azamani illa qad asabat fatan qabli face ta taba samun wani mutum kafin ni ka san me yake so yace ya sani yayi kokarin ya kiyaye dokokin Allah da gabansa iya daidai gurgudu a saninsa ne zai iya yiwa yayi akan kuskure amma yana faɗa a saninsa yace to me zai tada masa hankali dan an zo ciwo ya same shi kafarsa ta cire ya gode wa Allah baya amfani da kunnensa ya ji barna zaka iya wannan rantsuwar zaka iya wannan alfaharin kunnenka baya jin sabo wai ka ma je makaranta ka san meye sabo wanda ba a so a ji ko ko da sabo kake kwana da shi kake tashi yanzu sako ake sa mana zabura in mun samu wadata da sako muke birge mutane Allah ya hore maka ka yi aure ka je ka kida ka kira mutanen da Allah yake fushi da su saboda kana da kudi a yi barna a yi kida a yi waƙa a yi rawa a faɗi ƙarya kai ba zaki ba ne a ce maka zaki ne kai kai ba ka fi kowa kyauta ba a ce kai ka fi kowa kyauta saboda ka ba wa mawaƙi kuɗi a lokacin da kake kashe wannan kuɗaɗe wa wannan maroƙi mawaƙi masallacin unguwarku ba a iya sallar asubahi da janareto na dubu goma ɗin nan ɗan mai da za a zuba ba a iya tada shi babu amma ka je ka kira mawaka an ɗauka ka ba su kuɗi maroka kuɗinka a gidan kiɗa da waƙa da karuwai da matan banza yake ƙarewa sabo shi ne ke birge ka sabo a cikin motarka sabo a wayarka in za ka kwanta bacci ma sai ka ji sabo kake bacci ku yi haƙuri mu gaya kanmu gaskiya fa lokaci yana tafiya duk abin da ka san Allah ya haramta maka kar ka ji shi kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe wallahi ka nisance shi a cikin surat luqman Allah ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillah ibn mas'ud da su ibn abbas da sauran malaman tafsiri a cikin sahabbai suka ce wallahi ibn mas'ud ce wallahi wa minan nasi man yashri lahu alhadith din nan abinda Allah yake nufi kayan kida ne da waka jin kida da waka mutum ya sa kudin sa a bashi kida a bashi waka yace wallahi abinda Allah yake nufi kenan kuma Allah yace a cikin mutane akwai masu yi li yudilla an sabilillah yace ba wata musiba da ta same ni face in na duba a tarihi ya samu wani ba ne ba abinda za mu rufe ga abinda shi urwa ya ce Allahumma in kunta ablaita faqad afaita ya Allah idan ka jarabe ni ai ka bani lafiya kuma wa in kunta akhadta faqad abqaita idan ka karbi wani abu to ai akwai abin da ka bari malam ka ji imani kafarsa aka cire fa ya Allah in jarrabawa ce yau ka jarrabe ni an cire kafata ai babu komai shekaru na nawa kuma kana bani lafiya idan ka dauki wani abu ko mutuwa aka yi mini to kuma nawa ka bar mini dan ka dauki dana dai ko ka dauka min mata ko uwa to nawa ka bar min cikin yan uwa akhadta udwan wa abqaita a'dha ya Allah kai da ka karbi gaba daya ka bar sauran gabobi ga hannu ga ga yatsa ga kaza ku ji ba gaba ɗaya ka ɗauka ka bar da yawa dan ka cire kafa ɗaya wa akhadta ibnan wa abqaita abna ka ɗauki ɗaya ɗaya a cikin yaya ka bar yaya da yawa to me za a zarge ka وقدم على الوليد في تلك الليلة رجل أعمى من بني عبس فسأله عن عينيه فقال بت ليلة في بطن واد ولم أعلم في الأرض وتؤبسيا يزيد ماله على مالي فتركنا سيل سيل فذهب ما كان لي من مال وأهل وولد غير بعير وصبي kai barku da wannan kisa ga abin da ya zo mana ya ce walid wani ya zo wajensa walid bin uquba in ba manta ba a cikin dare mutum ne wato makaho daga bani abs ya ce kai ina idanuwanka me ya same ka kamakance ya ce abin da ya faru ga tarihin wata rana na je na kwana ne a wani kwari ni dai a wannan lokaci ban taɓa sanin akwai wani mutum da ya fi ni yawan kuɗi a duniya ba ban san wani abasi ba da ya kai ni kuɗi yana so ya baka tarihi ne ya ce wallahi sai wani mamakon ruwa sailu kenan ya zo mana ya kwashe gabaki ɗaya abin da na mallaka na dukiya da ‘ya'ya da iyali da ‘ya'ya gaira ba'irin wasabi banda raƙumi ɗaya banda yaro ɗaya da ya bar mini dukiyar gaba ɗaya ruwa ya tafi da ita to bari ka ji wa kanal ba'iru saban fanadda raƙumin ma da aka bar min raƙumi ne mai wahalan sha'ani fanadda ai fashara da ya gudu ɗan raƙumi guda ɗayan da ya saura shi ma ya gudu fattabatuhu na bi shi da gudu fa ma ja wastu asabiya illa bi yasirin ban wuce yaron nan ba kaɗan ne na ɗan wuce ɗan yaron da ya saura mini ba ya ce an bar man yaro ba ɗan kaɗan na ina jin bin raƙumi wato sai na wuce inda yaron yake hatta samitu sautahu kawai sai na ji yaron na yana ɓalla ihu yana kuka barjatu na bar raƙumin na ce na bi dabba an bar yaro yana kuka dam a duniya wannan raƙumin ya saura masa da wannan yaron ya ce sai na dawo fa'iza ra'asu sabi fi batnihi sai ga yaron nan kansa a cikin cikinsa kansa ya danne kansa haka faƙatalahu kamar ya a cikin cikinsa raƙumin da yake nema sai ya ga ashe ya je har ya dawo ya kama yaron nasa ya haɗiye yaron shi fa ya ruga da gudu ya bi raƙumi ya ɗauka ya can ashe raƙumi ya yi wani waske mata ya yi kewaye ya dawo kuma ya kama yaronsa raƙumin ya kashe yaron ko kuma ka ce na zo na tarar da yaron a cikin wannan yanayi sai na kashe shi shi ɗin da kansa ya kashe shi ya daɗa bin raƙumin ko kuma ka ce raƙumin ya kama shi a wancan fasar ya kama yaron ya tafi da shi shi kuma ya bi yana so ya kamo raƙumin ya cire yaron daga gare shi ya ce wallahi raƙumin nan ya ɗaga ƙafa haka fanafahani bi rijlihi ya harbe ni da ƙafarsa raƙumin nawa fa asaba wajhi fatamahu yana harbana ashe fuska ta ya ta ya harbe ni a fuska ya fasa mun fuska gaba daya ya rugurguje fuskar yana harbana a fuska fa zahaba aini idanuwa na suka tsiyaye yace fa asbahtu li- la halali wala mala wala walada na wayi gari ruwan can ya tafi da dukiyata dan raƙumin da ya saura ga bala'in da ya zama min shi kansa yaro kuma raƙumi ya halakar da yaro ba ni da dukiya ba ɗa ba kowa wala ba'ira faƙalar walid in taliƙo bihi ila urwa walid ya ce kai kai kai kai ku ɗauki wannan mutumi ku kai shi wajen urwa waye urwa wannan urwan da muka faɗa wannan urwan da muka faɗi kissarsa yanzu urwa ibn zubair ibn al-awwam liya'lama anna fil ardi man huwa ashaddu minhu bala'an dan urwa ya gane cewa ashe shi jarrabawar da ta same shi to akwai wanda ya fi shi ma bala'i da jarrabawa yanzu bai jarrabawar urwa ba kafa sa aka cire ba yayi ta faɗin abubuwan da ya faɗa yana yi wa Allah godiya akai ko yana ganin an masa mai ƙarfi jarabawar ko to yanzu wannan ka haɗa shi da urwa to shine walid ya ce kai kai ku ɗauke shi ku kai shi gurin urwa don urwa ya gane Allah mai sauƙi ya masa to kai ma duk lokacin da Allah ya zarbe ka da wani abu ka sani wallahi akwai wani wanda ya fi ka cikin bala'i shine karatun Usman bin Affan kun san shi an yi lokacin da babu lokaci ne saboda an nuna min lokaci yayi aka mai duka kashi aka bashi duka abubakar ma an dake shi a gindin ɗakin kaba aka yi wa abubakar duka jarabawa shi dukan ma na wulaƙanci har da bayan takalmi suka yi ta dukansa suka kumbura shi aka ce abubakar ya kumbura bam kamar zai fashe in ka zo wallahi ba ka gane shi a fuskarsa ba ya da ku kurai sha sun dake shi ka san me laifinsa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والدماء تسيل على لحيته سيدنا عثمان جيمونسا jini yana ta diga ya ya jika masa gemun sharkaf aka je na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin usman yake bada la ilaha illa anta wannan ita ce addu'ar da in bala'i ya same ka to ka rinka faɗa la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu minaz zalim yace allahumma inni asta'inu bika alai ya allah ina neman taimakonka akan waɗannan azzalumai masu duka wa asta'inuka ala jami'i umuri ina neman taimakonka akan dukkan al'amura na gaba daya wa as'aluka sabra ala ma ablaitani ina roƙon ka bani haƙuri akan jaraba da kai mini Allah ka sa in cinye wannan jaraba ya Allah ka sa mu cinye jaraba da kai ya Allah ka yafe mana haka wannan shine karatun da zamu yi a wannan rana na isar da sako dangane da haƙuri da rayuwa da jaraba Allah yakan iya dora maka abinda yana da nauyi kwarai da gaske sai kai haƙuri ka sani a cikin magabata akwai wanda ya fi ka fada cikin bala'i wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته